إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن هذه المدرسة كدنا أن نتخرج منها وهي مدامة على أمر الله تعالى والاستقامة شيء عظيم كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومنها التحلي بالصدق وذلك أن الصوم عبادة سرية بين العبد وربه يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كل, ابن كل عمل ابن آدم له كل كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدأ شهوته وطعامه من أجلي ومنها الصبر وهو شهر الصبر والمصابره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول الله تبارك وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين ومنها التخلص من العادات القبيحة ومنها هجر ومنها هجر المعاصي وترك الذنوب ومنها استشعار بقيمة الوقت صغيرها قبل كبير قبل خبيرها وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومنها معرفة نعمة الله تبارك وتعالى على عباده فإن نعم الله على عباده كثيرا ومنها حسن التأسي والاتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى, واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله مجدورا الله سبحانه وتعالى مسني وانا الرأيوة تفيا تكي كما ذات كاري زامكما ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da mu ya tambaye mu duk abin da muka aikata a wannan gida na duniya. Ya bayan Allah mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ya raya mu, ya ba mu lafiya, ya kawo mu wannan wata mai albarka ya ba mu hankali ya ba mu dama muka gabatar da ibada a cikin wannan wata gashi yau Allah madaukakin sarki ya kawo mana 24 ga watan Ramadan ne bi nan da kwana uku ko hudu wannan watan zai kare kuma idan wannan watan ya kare ba lallai bane wani watan ya dawo muna raye ne bi kafin wata shekarar da yawa daga cikin mu nan babu su ne bi zuwa wata shekarar muna raye ne bi a cikin mu anan akwai wanda ba za a karasa watan da shi ba akwai wanda kuma ne bi za a karasa da shi ce sa wannan wata wata ne mai albarka wata ne mai daraja wata ne duk mutumin da ya san abin da ke cikinsa ba zai yi sakaci wannan watan ya fita ba tare da ya yi abin da Allah zai gafarta masa ba ce sa manzan Allah sallallahu yake cewa mutum ya yi asara a ce watan ramadan ya fita bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba wannan ba karama asara ba ce babu wani wata da Allah yake yin baiwa yake falala yake gafartawa yake yantawa fiye da wannan watan da muke cikin na Ramadan Allah madaukakin sarki kadai ya san adadin waɗanda za a yanta daga wutar jahannama a wannan wata zuwa ainihin wato gidan aljanna Allah ya sa muna daga ciki a wannan watan a cikin shi ne a dare da yatul qadari ake raba dukkanin abin da zai faru a cikin wannan shekara duk abin da zai faru gare mu gaba daya na wannan shekarar a cikin wannan watan a dalilai ta da ake raba komai Allah ya ce fiha yufra kullu amrin hakim duk wani al'amari ana rarraba shi ne a wannan dare Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace hatta abin da ya shafi cewa wani zai yi rashin lafiya wannan shekara ko ba zai rashin lafiya ba yace sai an rubuta wani zai rayu bayan wannan watan ko ba zai a wannan shekara ko ba zai raba sai an rubuta ya ce kai hatta waɗanda za su yi aikin hajji ko umara a wannan a wannan shekara a wannan wata ake rubutawa shi yasa shi ya kamata mu yi kokari a cikin abin da ya rage mana na kwanaki mu yi abin da Allah zai gafarta mana mu yi abin da za mu samu rahama a wajen Allah mu yi abin da za mu samu kusanci ga Allah subhanahu wataala ya bayan Allah wannan watan makaranta ce kuma makarantar nan ta kusa karewa mun kusa gama ta mun kusa fita daga cikinta duk abin da aka ce makaranta ne to akwai abubuwa da dama da ake koya a cikin wannan makaranta mai hankali mai tunani wanda ya san abin da yake yi shine idan ya je makaranta zai tsaya ya mai da hankali ya koyi abin da ake koyarwa a cikin wannan makaranta sannan idan ya gama makaranta zai yi aiki da ilimin da ya koya a cikin wannan makaranta to haka ramadan yake abubuwa da dama an koya mana su abubuwa da dama mun koya to ya kamata idan watan ya wuce mu ci gaba da aiki da waɗannan abubuwan da muka koya a cikin wannan wata mai albarka makaranta ce ta canja halaye makaranta ce ta canja ɗabi'u makaranta ce ta canja yanayi makaranta ce take mai da marasa hankali zama masu hankali ta mai da waɗanda ba su da kintsi su zama kintsatsu ta mayar da marasa kirki su zama masu kirki ta mayar da marasa mutunci su zama masu mutunci ta mayar da lalatattu su zama mutane na kwarai wannan Allah madaukakin sarki yana taimaka mana akan wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Ramadan ya kama ana daura dukkanin manya-manyan shaydanu waɗanda suke sawa a saba wa Allah ana kama su a daure su shi yasa zaka ga da watan azumi barna ta yi karanci aikin asha yayi karanci fasikanci yayi karanci abubuwa da dama sukan yi karanci da azumi saboda waɗanda suke haifar da waɗannan abubuwan manzon Allah ya ce Allah ya sa an kama su an ɗaure su sai bayan idan watan ya wuce wala Allah a sako su shi yasa zaka ga mutum ya koyi abubuwa da dama a cikin watan Ramadan wani za ga baya da nutsuwa baya da kintsi bai san abin da yake ba lalatacce ne mutumin banza ne amma idan azumi ya zo sai kaga yana kokari shi ma ya zama mutane mutumin kirki ko da da gangan ne sai ga yana kokari ya zama na kwarai koda da wasa ne koda zai nuna wa mutane cewa shi mutumin kirki ne to da azumi zai nuna musu koda da wasa ne sai dai idan azumi ya wuce ya dawo ya ci gaba da abin da yake amma da azumi ba zai taba yadda ya fito fili ya rinka aiwatar da barnar da ya saba yana ainihin wato aiwatar da ita ba kaga wani yana nuna mana lalle wata makaranta ce wanda ya kamata mu tsaya mu yi aiki da abin da muka karanta idan Allah ya kawo mu mun kammala wannan makaranta lafiya abubuwan da muke koya a wannan watan suna da yawa amma a takaice abu na farko akwai tsayawa wajen bin Allah maɗaukakin sarki al-istiqama tsayawa da bin hanyar da Allah yake so a bi zaka ga da azumi mutanen kin banza sun yi kokari su zama mutanen kin kowa yana kokari yayi abin da ya dace yayi abin da Allah yake so yayi abin da Allah ya yarda da shi yayi abin da Allah ya ce ai yayi abin da manzo kowa kokari da yake kenan wanda ma baya bin Allah da azumi kokari yake ya ba Allah wanda yake saban Allah da azumi kokari yake ya tuba ga Allah ya dawo ga Allah matan da ba sa sa hijabi za ga da azumi kokarin sa hijabi suke yi mazajen da suke shaye-shaye za ka ga da azumi suna daina shan wannan abu mazajen da suke bin mata za ga da azumi sun daina bin waɗannan mata sun tsaya su ma suna so su gyaru to kaga tsawon wata ɗaya ka saba da yin abin da Allah yake so ka saba da tsayawa bin hanyar Allah ka saba da yin abin da ya kamata to ya kamata idan watan ya wuce wannan abin da ka koya ka ɗore ka ci gaba da bin Allah ka ci gaba da yin abin da ya kamata ka ci gaba da yin abin da Allah yake so saboda baka san ran da rayuwarka za ta kare ba Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah duk waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu sun mastaqamu sannan suka tsaya a daidai wajen yin abin da Allah yake so a yi Allah ya ce tatanazzalu alaihim almalaika mala'iku za su dinga sauka a tare da su wasu malaman suka ce idan suka zo za su rasu waɗansu malaman suka ce a tun suna raye suna nuna musu Allah ta khafu wala ta hazanu cewa kar ku ji tsoron abinda za ku je ku tarar da Allah idan kun mutu wala ta hazanu kar ku yi bakin cikin abinda za ku bari a baya na ƴaƴanku idan kun koma ga Allah wa abshiru bil janna kuma ku yi musu bishara da gidan aljanna idan suka mutu ga inda Allah zai kai su na farko in sun je ga Allah ba za su ji tsoro ba na biyu idan sun bar iyalansu a duniya ba za su yi bakin ciki da damuwa ba sannan kuma Allah zai ba su gidan aljanna sakamakon ma'ana kamar yadda bima kuntum ma'ana kuntum tu'adun wadda aka yi muku alkawari a kanta abu na farko na biyu daga cikin abin da muka koya mun koyi gaskiya a wannan wata din za ga yawanci mutane ba su fiye yin kararai a watan azumi ba za ka ga mutum yana da gaskiya tsakanin shi da ubangijinsa azumi akwai yunwa akwai kishirwa akwai gajiya akwai zafi amma za ka ga a haka za mu ɗauki azumi mu daure ba za mu ci ba ba za mu sha ba ba za mu yi sha'awar wani abin sha'awa ba tun daga fitowa alfijir har zuwa ainihin wato faduwar rana wanda idan mutum ya ga dama zai iya shiga ɗaki shi kaɗai ya ci abinci ya fito ba wanda zai gane zai iya shiga ɗaki ya sha ruwa ba wanda zai gane zai iya yin abin da zai biya wa kansa bukata ba wanda zai gane amma saboda gaskiyar da yake da ita tsakanin shi da ubangijinsa saboda alkawarin da ya ɗauka tsakanin shi da Allah saboda Allah ya san Allah yana ganin shi ya yi imani da Allah shi yasa duk irin yunwar da yake ji ko da ya kaɗaita ba zai ci abinci ba ko da ya kaɗaita ba zai sha ruwa ba ko da ya kaɗaita ba zai wani abun da yake ba daidai ba saboda me saboda ya san Allah yana ganin shi haka zai kiyaye wannan azumin har zuwa ainihin wato rana ta faɗi kaga wannan wani abu ne wanda muka koya na alaƙar mu da ubangiji mun koyi gyara alaƙar mu da Allah mun san cewa duk inda muke Allah yana tare da mu to wannan abin da muka koya ya kamata ko bayan ramadan ya zama alaƙar mu da Allah alaƙa ce mai kyau ya zama alaƙar mu da Allah alaƙa ce ta gaskiya kar ka yadda a ce alaƙa ka da Allah ba ta da kyau idan ka tafi a haka ka sani ba za ka gama da duniya lafiya ba kuma za ka je ka haɗu da Allah ba yadda kake tunani ba kuma shi ɗan adam kowa duk masallacin nan ba wanda bai sani ba duk wanda alaƙa shi da Allah take da kyau ya sani duk wanda alaƙa shi da Allah ba ta da kyau ya sani to wanda yake alaƙa shi da Allah ba ta da kyau ya yi ƙoƙari ya gyara tsakanin shi da Allah ya zama alaƙa ka da Allah alaƙa ce mai kyau alaƙa ce ta gaskiya alaƙa ce ta biyayya alaƙa ce ta ainihin wato soyayya da girmamawa to wannan zai sa ka gama da duniya lafiya to mun koyi wannan ta bangaren azumi shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa dukkanin aikin dan adam na alkhairi ana rubanya masa linkin balinkin tun daga goma a mai da shi ɗari bakwai a yi ta riɓanya shi riɓanyar da Allah kaɗai ya san adadin da zai kai sai manzan Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce illa saum banda azumi shi azumi ya fi ƙarfin a gaya maka adadin Allah ya ce fa inna huli azumi na wani wa ana ajazi bi ni zan yi sakayya a kansa ba za a gaya maka adadin abin da Allah zai baka ba Allah ya bar wa kansa sani abin da zai bawa bayansa Allah ya ce dan adam zai daina cin abinci zai bar kishirwa da yunwa da sha'awa saboda ni ba don wani ba dan Allah tsoro baya sawa ai azumi dan inda tsoron wani yana sawa ai azumi da kowa bai azumi ba to da zaka iya kaɗai ta kai abin da kaga dama tsoron wanda yake sawa ai azumi shine tsoron Allah ba tsoron wani dan adam ba domin Allah kake jin tsoro shi yasa ko ka kaɗaita ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka yi wata sha'awa ba ka san cewa Allah yana ganin ka Allah yana kula da al'amuranka to sai ka kiyaye kai abin da Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin abin da muka koya mun koyi hakuri in ban da tsananin hakuri wanda muka koya yaushe mutum in ban da yayi hakuri wajen bin Allah yaushe zai iya kamewa daga ci da sha da sha'awa tun daga fudo alfajir har zuwa faduwar rana amma ka san Allah ne ya ce ayi shi yasa za ka yi haƙuri ka bi Allah maɗaukakin sarki haka ka yi haƙuri tsawon kwana ashirin da tara ko talatin ba ka ci ba ka sha in ba tare da wata larura ba kaga duk abin da ka yi kwana talatin kana kana koya duk abin da ka yi kwana talatin kana yi ko aikin banza ne za ka ƙware a kan shi balantana aikin alkhairi a ce ka yi kwana talatin kana yi ya kamata a ce ya zame maka jiki ya kamata a ce ka saba ya kamata a ce za ka iya ɗorewa akan wannan haƙurin da kai ko da bayan azumi ka yi kokari ka dinga yin ko da azumin litinin da alhamis ne ko azumi uku a kowane wata saboda abin da ka yi ka riga ka saba kai hakuri a kai to za ka iya dorewa akai wannan insha Allah ta'ala kuma mu sani duk masu hakuri Allah yana son su kuma Allah yana tare da masu hakuri a koyaushe daga cikin abin da muka koya mun koyi barin duk waɗansu miyagun al'adu Allah za ga waɗansu kafin azumi suna da waɗansu al'adu miyagu ko dai al'adu na kaɗe-kaɗe da raye-raye ko al'adu na cakuɗe ne a tsakanin maza da mata ko al'adu na shaye-shaye ko al'adu na fasikanci na alfasha za a ga da azumi ya zo sai a rufe duk waɗannan guraren al'adu duk inda ake wata al'ada marar kyau in dai a ƙasashen musulmi ne idan azumi ya zo duk rufe irin waɗannan gurare ake wani gidajen gala wani gidajen kaza kaza za a ga tsawon wata duk an rufe to kaga ashe za a iya yin haƙuri tunda an yi haƙuri wata ɗaya ba a yi wannan abin wanda yake ba daidai ba ashe ragowar watanni ma za a iya haƙuri a bar waɗannan guraren a rufe tunda guri ne na saba wa Allah guri ne na miyagun al'adu guri ne na miyagun ɗabi'u tunda mun daure mun yi haƙuri tsawon wata ɗaya mun rufe ya kamata mu ci gaba da wannan haƙurin mu watsar da waɗannan miyagun al'adu tunda yanzu mun riga mun saba mun basu to mu ɗore akan haka har zuwa kuma ƙarshen rayuwa insha Allah ta'ala daga cikin abin da muka koya akwai ƙaurace wa manya-manyan laifuka kamar yadda na faɗa a farko mutum ko mashayi ne idan azumi ya zo baya sha mutum ko fasiki ne in azumi ya zo ya daina neman mata kenan mutum ko lalatacce ne in azumi ya zo ya daina yin wannan lalatan kai mutum idan barawo ne ma yawanci idan azumi ya zo baya sanya wannan satar to kaga ashe mun ƙaurace wa manya-manyan laifuka da wannan watan kuma wala Allah ka yi wata ɗaya baka yi su ba tunda ka tsautu tsawon wata ɗaya ba ka aikata waɗannan miyagun laifukan a shekara da ka saba ya kamata bayan azumi ka tsore wajen nisantar waɗannan manya-manyan laifuka da ka bar su tsawon wata ɗaya abu na na gaba shine mun koyi sanin mahimmancin lokaci mun koyi sanin mahimmancin lokaci da azumi za ka ga kowa ya san lokacin da ake kira sallar magariba kowa ya san lokacin da ake sallar isha'i kowa ya san lokacin da ake fara tarawih kowa ya san lokacin da ake fara tahajjudi kuma ba ma yadda waɗannan lokuta su wuce ba tare da muna cikin masallaci ba kuma tsawon wata ɗaya haka muka koya to kaga a ce sanin mahimmancin lokaci mun koyi shi da azumi to ya kamata ko da azumi ya wuce ya zama wannan lokutan salloli min kiyaye su tunda mun riga min kiyaye su mun saba da su da azumi to ya kamata bayan azumi ma mu ɗore wajen sanin waɗannan lokuta ɗin da kuma ainihin wato mahimmancinsu abu na na kusa da na ƙarshe shine da azumi mun san ni'imomin Allah subhanahu wataala da yawan wallahi da yawa abubuwan da mutane suke samu na arziki da azumi a wajen azumi ba sa samu abubuwan da mutane suke samu na kayan abinci a wajen azumi ba sa samu abubuwan da mutane suke samu na sutura a wajen azumi ba sa samu hatta in ka kula da ɗawainiyar da ake wa marayu da azumi a wajen azumi ba a musu haka abincin da ake rabawa da azumi a wajen azumi ba a raba shi zakkar da ake rabawa da azumi idan azumi ya wuce ba a raba ta kyaututtukan da ake bayarwa da azumi in azumi ya wuce ba a yi sadakar da ake bayarwa da azumi idan yin azumi ya wuce ba a yi kaga wannan ni'imomi ne kai hatta lafiya da muke samu da azumi wallahi idan azumi ya wuce ba a wannan rashin lafiya in ka tambayi mutane da dama akwai wata larura da take damu wani zaka samu akwai rashin lafiya da take damunsa kullum yana cikin wannan rashin lafiya amma da zaran watan azumi ya zo sai kaga Allah ya sauƙaƙe masa wannan rashin lafiyar ko kuma Allah ya yaye masa wannan rashin lafiya kaga da azumi ana haɗuwa da ni'imomi da dama to wannan ni'ima da muka samu da azumi ya zama muna gode wa Allah a kanta to ya kamata ko bayan azumi duk wata ni'ima da muka samu mu gode wa Allah mu sani duk wata ni'ima daga Allah ce to duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bamu da azumi ya kamata mu gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana sai Allah ya ci gaba da mana ni'ima kamar azumi malamai suka ce wai me yasa watan azumi aka fi samun arziki aka fi samun abinci aka fi samun sutura malamai suka ce abubuwa guda uku ne suka ce babban abu na farko saboda an fi bayarwa da azumi shi yasa shi ma Allah sai fi bayarwa duk lokacin da ka bayar Allah zai baka to masu bayarwa suna bayarwa su ma Allah yana ba su shi yasa yawan samu da ake yi shi yasa shi yasa ake yawan bayarwa kaga dalilin bayarwa saboda samun da ake suka ce abu na biyu daga cikin abin da yasa da ramar za ga ana ana ainihin wato yawan samun arziki da albarka suka ce saboda yawan nisantar laifuka da ake yi domin duk lokacin da ka nisanci sako Allah zai azurta ka kamar yadda manzo Allah yake cewa sau da yawa dan adam ana haramta masa arziki saboda ne saboda saban Allah da yake to kaga tunda da azumi ba a yawan sabo shi yasa arziki yake yawaita wanda da za mu nisanci sabo bayan azumin ma to da haka za mu ci gaba da samun arziki kamar yadda muka samu da azumi sannan yana daga cikin abin da yasa zaka da azumi ana yawan ainihin wato samun samun alkhairi da albarka an ana yawan samun lafiya suka ce shi ma saboda bayarwa domin lafiya arziki ce saboda yawan bayarwa da ake yi shi yasa Allah yake ba da wannan ni'ima ta lafiya din suka ce to da idan azumi ya wuce idan ka saba kana bayarwa da azumi kana samun lafiya akan wata larura da take damunka malamai suka ce to idan azumi ya wuce ka ci gaba da bayarwa zaka ga Allah ya ci gaba da baka lafiya akan wannan rashin lafiya da take damunka shi yasa yawan bayarwa yana kawo lafiya yana kawo arziki kaga da azumi duk mun koyi waɗannan to ya kamata bayan azumi mu ci gaba da godiyar Allah akan ni'imar da Allah ya mana sannan mu ci gaba da bayarwa abu na ƙarshe daga cikin abin da muka koya da azumi shine tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya ce ayi zaka ga al'umman musulmi da azumi suna kokarin yi manzon Allah ya ce a gaggauta buɗe baki za ga suna gaggauta buɗe baki manzon Allah ya ce a rinka yin sahur ana jirkintawa za ga suna yin sahur manzon Allah ya ce a dinga yin sallolin dare zaka ga ana yin sallar dare manzon Allah ya ce a rinka yawan karatun alqur'ani zaka ga ana yawan karatun alqur'ani manzon Allah ya ce a kaurace manya manyan laifuka za ga ana kaurace manya manyan laifuka manzon Allah ya ce a rinka bayarwa da yawa da azumi zaka ga ana bayarwa da yawa da azumi kaga ashe wani wata ne da yake koya mana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun yi wata ɗaya muna koyan biyayya ga manzon Allah to ya kamata bayan azumi ma mu ɗore mu ci gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin dukkanin ayyukanmu da dukkanin ibadunmu da dukkanin al'amuranmu abu na ƙarshe bayan Allah mu sani cewa ba da azumi kadai ake bautawa Allah ba tunda Allah ba da azumi kadai yake nan ba ana bautawa Allah ne a kowane lokaci shi yasa kar mu ɗauka da azumi kadai za mu bautawa Allah amma idan azumi ya wuce a koma a yi taɓarna wannan kuskure ne ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki rayayye ne Allah baya mutuwa koyaushe Allah ya yi umarni a bauta masa to ya kamata rayuwarmu ta zama koyaushe muna cikin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu yi kokari addu'o'in da za mu yi mu daina roƙon duniya kaɗai mu riƙa roƙon lahira dan za ga so da yawa idan goma ƙarshe ta zo musamman samari matasa da 'yan mata za ga tunaninsu gaba ɗaya neman arziki ne za ga ana ainihin wannan wannan kwanaki goma ƙarshe in Allah da zan yi kuɗi ko zan yi arziki ko zan yi kaza ba a tunanin Allah zai gafarta mini zan shiga aljanna Allah zai ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah zai yaye mana kaza ba a fiye wannan tunanin ba za ga yawancin mutane kawai roƙon Allah shi Allah ya ba su arziki Allah ya ba su kuɗi waɗansu kuma 'yan matan ko mata Allah ya ba su mazaje Allah ya aurar da su wannan abu ne mai kyau amma ba shi kadai ya kamata ka roƙa ba domin rahamar Allah tana da faɗi rahamar Allah tana da yawa ka roƙar wa kanka gafara ka roƙar wa kanka rahama ka nema wa kanka aljanna ka roƙar wa kanka zaman lafiya a ƙasarka ka roƙar wa kanka zaman lafiya a jiharka ka roƙar wa kanka zaman lafiya a gangar jikinka wannan shine abin da ake bukata musamman a waɗannan kwanaki da suka rage mana wanda ake sa ran samun daren lailatul qadr shi yasa idan kana da dama kana da hali abin da ya rage na waɗannan darare guda hudu ko biyar yi ƙoƙari ko shida yi ƙoƙari ka raya su gaba ɗaya domin ka dace da daren lalatar qadar wanda in Allah ya dace da kai kai ibada a daren ɗaya ibadarka wanda zai kamo ka ibada sai wanda ya shekara tamanin da uku yana sanar zai kamo ka domin Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr ko kuma wanda ya irin naka shi yasa wannan lokaci ne dama ne mu nema a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai ba mu insha Allah ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka samu cika da imani marasa lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu Allah gafarta musu abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana addu'o'in da muke a wannan wata ya Allah ka karba mana ya Allah kasar mu Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinta Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amarin mu ya Allah ka dafa mana ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu wannan jiha ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinta da ragowar dukkanin jihohin musulmi gaba daya da dukkanin jihohin ƙasar nan gaba daya ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali fitintunin da suke faruwa na ɗauke-ɗauken mutane da sace zukatan mutane da kashe-kashe ya Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka dafa mana ka tallafa mana ya Allah mu gajeyu ne ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuran mu ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli Allah muna tawassuli da wannan ibada taka ta azumi da muke yi ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tsare mana rayuwar mu ya Allah ka tsare mana zuriyar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله